إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم درسنا قوم شاقيا أتكل للتاه زاد الزوجين في, في أحاديث سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم زام تاش الحديث الثامن والسبعون حديثنا سبعين دتقسكم مالك عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله تسيرا دا أمنتن الله ستبتا أغريس يكي تشيوا laisa minna baya daga cikinmu ko kuma bata daga cikinmu man shakkal juyub duk wanda ya rika tsaga aljihun shi wanda ya rika tsaga aljihun shi shakka tsagawa ko cirawa iya daga cikin ɗabi'ar da mutane suke a lokacin da aka musu mutuwa ya saka mu aljihunan su rika tsagawa kenan abin da yake cikin aljihun ya zibi tun da wani ya mutu kaga wannan babu dogaro ga Allah man shaqqal juyub wa latama wa latama wa latama al hududa baya daga cikin mu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya rika marin kumatun shi mutum ya rika marin kanshi kaga mutum yana marin kanshi saboda wani ya mutu ko kuma wacce ta mutu wa latama wa latama al hudud wa da'a bi da'wal jahiliya ya rika kiraye kiraye irin kiraye-kiraye na 'yan jahiliya wayo Allah mun mutu mun lalace dawa kabarmu katangan gidanmu ta rushe wane ne wane ne wannan duk surutai da hayaniya na jahiliya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda yake haka baya tare da ni da haka a kiyaye kuma da sai mata ana su suka yi wata wannan sai su ta bambami eh kuma ba wahala daga an jima Allah gan sai shiga wani sha'anin su eh yanzu an yi ana ta kaza kaza kamar ba ta rayu ba amma kuma daga an jima sai ganta ta shiga wani sha'anin nan daban da aka aji tsoron Allah babu laifi kuna iya yin hawaye ko kukan ma kuka wanda yake tare da shasheka da sauransu amma irin mutum ya daga murya yana wayo Allah kaza kaza ko a cika anguwa da da wannan wannan bai kamata ba kuma na ai shigantaka ce dangama ke yin shi amma babu laihi mutum ya kuka wani nashi ya mutu wannan saboda wani abu ne wanda baka yi mallakan zuciyarka eh lasiya wanda ya mutu in ya zama to yana da tasiri sosai a cikin zuciyarka da kaga kuka ya kama ka za ka yi ta kuka har wasu lokuta ya الحديث التاسع والسبعون عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مذلك النائحة macen da take kuka kururuwa irin na mutuwa anna'iha shine mutum ya rika kururuwa kuka da daga murya daga sauti ku ta ihu ku hana anguwa sakat da sunan cewa wane ko wacce ta mutu anna'ihatu irin wacen da take irin wannan kukan na kururuwan kukan mutuwa idan lam tatub in dai bata tuba ba qabla mautiha kahi mutuwarta bu'ithat yawmal qiyamati za a tayar da ita ranar tashin kiyama wa alaiha a tare da ita akwai sirbanun riga min qatranin na narkakken dalma wani shi riganta a narka dalma a maka riga auƙala mai riwaya yake cewa ko kuma zalla yake cewa alaiha a tare da wannan mata akwai dir'un idan ka ce addir'u shine riga da ake sawa irin ta silki irin na wajen yaki riga mutum zai sa saboda aka aka halbo kartush kai shige shi aka saro wuka ba za ta yanke shi ba yawa to irin wannan rigan za a mata amma shi kuma min jarabin riga ce amma ta ta kuturta eh idan ka ce jarab shi ne maradun yusibul jild kamar cuta ce wadda take samun fatan mutum wadda za ta buƙaci dole a kai ta sosawa amma alhari kuma an mata wannan riga kenan bata da ne bata da damar sosawa kaga kenan sai mutum ya shiga hauka eh to wannan shine sakamakon da da za ma da za ma mutumin macen da ta zama to tana irin wannan kururuwa na kukan mutuwa a mata irin wannan riga kuma a sa mata cutar da za ta buƙaci sosa kuma ta kasa sosawa الحديث الثمانون حديث الثمانين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزلك الساعي مي كيكاو وكتي مي دوكا دوينيا على الأرملة بزورة ita ce matar da al'armala ita ce matar da mijinta ya mutu ko ko matar da mijinta ya sake ta ita ce mijina eh armala a da hausa kuma ya ce bazawara to duk macen da take duk mutumin da yake kai kawo da kula da ɗaukan ɗawainiyan bazawara wal miskin da miskini kenan da bazawara da miskini wannan mutumin aikin da yake kal mujahidi fi sabilillah kamar mai jihadi ne dan ɗaukaka tafarkin Allah subhanahu wataala za ka za ka cikin mata manzala duka budurwa guda ɗaya ce duka sauran mai duka aramin ne a dalilin wannan tausayin duka ya aure su wannan makamanci wannan to falalan wannan kalmu jahidi kamar mutumin da ya wuta jihadi ne don ɗauka tafarkin Allah awil qa'im haka kuma mutumin da ya tsayu a laila a cikin dare duk daren duniya kawai kiyamu dalilin yake larin da za a baka kai da kake kaiwa da kawo akan al'armala wal miskin ko kuma darajar as-sa'imi as-sa'imi nahara mutumin da yake wuni farai yana azumi kenan kula da bazawara da miskinai masu karamin ƙarfi Allah ya sa ko wani abu a hannunka to a kula da su kuma lasiya misali irin wanda la'alla mijinta mutuwa yi kuma tana da yara da yawa kuma babu wani abu a ƙasa kuma ga yara ga talauci ga wane ne kaga abin da za su cima aiki ne to irin wannan ka ɗauki abin da za ka iya na ɗawainin su gaskiya ba ƙaramar daraja ba ce ba mai ɗiya mace an namijin mazan masa su kahin su huta armala ba zaura kawai tunda in ka dubi maksar ɗin duka sun yi tarayya a ciki eh maksar ɗin duka sun yi tarayya a ciki da wanda aka bar mata mazan da wanda aka bar mata matan duka da suna ci ne da cewa mace tana buƙatar kula sama da sama da sama da sama da namiji amma duka suna shiga ciki duka dai manufar shine suna cikin yanayi na a taimaka musu kenan sawa'un ne zamanto mata ne aka bari a maza ne aka bari kenan dai kowanne dai kawai dai bazawara wanda mijinta ko ya rasu ko ya sake ta ko ya zama ɗiya maza gare ta ko kuma matan gare ta ko duka gare ta alhadisu alhadi wa thamanun hadisi na na 81 an aisha ta radiyallahu anha qalat zafat zafat imra'atun ila rajulin wata mata zafat yani ta auri wani namiji daga zifaf ne daga ce zifaf kenan kaman tarewa mai kakkirar shi da suna tarewa yani wata mace ta tare wajen wani namiji minal ansari wannan namijin iya daga cikin mutanen mutanen ansarawa sanai ta wannan mata wata marainiya ce wadda take gidan aisha radiyallahu anha to wannan mata sai wani balansare sai ya aure ta faƙala na biyullahi sallallahu alaihi wasallama ya aisha sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake aisha ma kana ma'akum lahawun shin tare da ku babu wani abu na wargi yani babu wani irin wannan duf da suke suke suke bugawa gaman ba ganga ba to ganga kaman ƙwarya a cikin ruwa da sauransu sai mazalla ce fa'innal an tsara yi ujibuhumun lahwa saboda irin wannan abu na wargi yana birge mutanen garin madina a ba gama da shi ba a dan a lokacin da za a kai ta ko an kai ta tsakaninsu ana iya zauna ɗan kaɗa kahin mai gidanta ya shigo ai nan ne magana da malamai suke halaccin sa a ba kiɗi ba irin wannan zamani wani ɗan abin da dai bai ta kara karya wani ɗan sarewa sarewa kuna makamancin wannan eh tsakaninsu tsakaninsu kuma ka a sa irin waɗannan kamarorin na fitina a ɗauki abubuwa kuma daga ba a yi suna ta yawo a duniya saboda in wata da kimtsi wata bata da kimtsi ba ba ka ba ita yanzu wata gani take ma burgewa ne ta dora saman su ta cinta wannan abu daga nan shi kuma sai ya doka shi ma ya gaba da shi wani ma doka kuma daga nan ya gaba da shi halas sai ka ji labarin da sai ka ji labarin ki a facebook don haka dan abin da bai ta karya karya na dan kidi da waka wanda ba na addini bai haramta ba takaitacce shi ma ba wani irin wancan wannan ba babu laifi za ya dan hadawa da shi الحديث الثاني والثمانون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال غزا نبي من الأنبياء وانا النبي دقا تكن أنباهم ألا غزا يا ياكي فقال لقومه سيكي تشوى متانيش لا يتبعني كرد يبيني لا يتبعني كرد يبيني رجل متمند ملك بضع بضع امرأة وند يملك مچ kalimatu bud'a yana nihin kaman kinaya ce akan kaman musu abin da ya sha gaban mace kenan mutumin da ya mallaki mata wannan mutumin kare biyu ne wa huwa yuridu an yabniya biha yana so ya ya tare da ita an yabniya ya tare albina shine tarewa mutumin da ya mallaki mata an daura musu aure wa huwa yuridu an yabniya biha yana son tarewa yace kare biyu ne wajen jihadi walam yabni biha bi tare ba da ita kenan kakka bi shi jihadi saboda a je can ana fama yadda za a kashe kahure kai kuma kana tunanin matarka a gida karka biyu ne ka zauna ka san yadda za ka yi ka ka tare in ka tare in yaso idza wada'atil harbu aw zaraha wal yaqi in yaso sai ka tare amma yanzu kakka biyu mu eh kakka je ka jagula mana lissafi ko kuma ya zama to yaqin ma da za ka yi baya ba da kyau za ka yi shi saboda kai duk tunaninka yana ina yana can wajen matarka الحديث الثالث والثمانون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار من زن الله صلى الله عليه وسلم ياي حاني أكان الشغار شيني أوران أوران أوران كمبتي كباني إمباكا مياهي ما جنة مصداكي الشغار من يشأبه زاد ابن زاد ابن نمير ابن نمير يا قارا يتي والشغار أبنى يتي والشغار ya ce an ya ƙular rajulu lirrajuli mutum ya faɗa wa wani zawij nibnataka aura mini ɗiyarka wa uzawiju kabnati neman aura maka ɗiyata au zawij ne uhtaka aura mini ƙanwaka koyarka wa uzawiju ka uhti in aura maka ƙanwata koyarka kuma musarai da sadaki tsakaninmu a ce shi ke na ha'an biha'in tunda kai ka amsa mu mu amsa shikenan الحديث الرابع والثمانون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن اليهود كانت للي يهودا وسن كسنتي تقول سنا فدانچي واذا اتيت المرأة من دبرها idan mutun ya zo wa iyalin shi ta baya fi qubuliha amma kuma jima'in ya tabbatu ne a gabanta amma dai yanayin da ya zo wa matar tashi daga baya ya zo mata da suke cewa sun mahamalat sai ta ɗauki juna biyu sai ta ɗauki juna biyu sai suka kana kana walada ha ahwal suka ce ɗan zai zo da kalan idanu da ake cewa harare garki kaga mutum kamar yana kallon kawai kai ke kallo ba a irin mutane in suna kallon ka amma kamar irin nasu eh helle ke kuma eh harare garki me helle a shi kawai abinda kawai mutum yana kallon awa kai kallon shi to shi ne a shi ne ana ca hille don dai hausa ce mun sani ba mina ne hillin ido ɗaya to akwai mai biya kuma ɗaya kenan harar garki ne kenan mutumin da za a ga kamar yana hararanka alhali shi ba ma da kai ba yake ko kuma yana kallon ka alhali ba kallon ka yake ba wannan so yake shine ahwal suka ce idan mutum ya zo matar shi ta baya amma dai ya saru da ita daga gabanta amma yanayin da ya zo ne ta baya in ta ɗauki juna biyu ɗan ya zo suke cewa ɗan zai zo ahwal zai zo a yanayi idanun shi za su zamanto harargarki sai ubangiji subhanahu wata'ala fa unzilat aka safkar da nisa'ukum matattakinku harsun lakum gonakinku ne fa'tu harsakum anna shi'tum ku zo gonaku ta inda ko ga dama kawai dai abin da ake so shine Allah ya kuna jima'u illa fil farj kar ya asase zaman to an samu saduwa sai ta abin da ya shahi sai ta farji wannan kawai shine amma yanayin da za ku yi harsul lakum fa'tu harsakum anna shi'tum الحديث الخامس والثمانون حديثنا تمانين بير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل أن أنبتي العزل من كرن تشابه عند النبي صلى الله عليه وسلم أو جمع الله da aka ambaci yanda ake azalu faƙala sai manzala ce wa ma za ku to shi kuma me wannan me fa'ida shi me yasa kuke yi qalu sai sahabbai suka ce ar-rajulu takunu lahu al-mar'atu mutun ne yake da mata turdi'u tana shayarwa kenan yar dadan garin ana shayar da shi fa yusibu minha kuma sai yake kwanciya da iyalin shi ta hanyar jima'i amma kuma wa yakrahu an tahmila minhu kuma yana jin tsoron kar ta dauki juna biyu saboda ga wani yaro ana shayar da shi kala sai manzo Allah ke cewa fala alaikum ba komi akan ku kakku haltar da kanku Allah taf'alu na kin aikata haka din kina kakku haltar da kanku ba dole ba sai ku aikata haka na Allah taf'alu zakum akan ku aikata wannan abin da kuka ambata yace ku sani innama huwa alqadr maganar zawon da kawai maganar kadara ce ba wani maganar jima'i bane nake ne kenan ba shi sababi ne jima'i sababi ne na zawon yaro amma ba shi ke kayaro ba Allah ke kadarta zawon yaro ko ba ka ba naka zaga mutum ya yi aure shekara bakwai takwas tara wani goma wani sha wani abu amma kuma har zuba wani bayani eh amma yin magana saduwa ce ba a magana amma kuma yaron harin zaƙi yaƙi ne yaƙi zawwa kun gane kenan wannan hadisi ba yana nihin cewa kar ku ɗauki mataki ba a ku sani cewa wai duk matakin da kuka ɗaukawa sai in Allah ya ga dama ne matakin zai tasiri yanzu mace nawa ta sha maganin hana aihuwa kuma ta ɗauki juna biyu a wani hadisi manzo Allah ya ce in hu Allah kadarta mishi zuwa ku sai ku hana shi ba ta yazo kenan hadisi abin da ke karantar da mu kar ku ɗauki cewa kawai dan an ci an ɗauki sababi shikenan bayan da za a yaro a kuna ɗaukar sababin kuma abin da kuke ba ku son kuma ya faru yaron ya zo in Allah kadar ta mishi zuwa ba isa kwana shi zawa ba ba maganin ko likitocin duniya zaki haɗe zawa zai alhadisu sadisu war samanun an anas radiyallahu anhu qala kana lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tis'u niswa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya da matattake guda tara fa kana idza qasama bainahunna ya kasance manzon Allah idan ya raba kwana tsakaninsu la yantahi ilal mar'atil ula baya komawa zuwa ga macen ta farko kenan da ya fara zama a wajenta illa tis'in sai bayan kwanaki guda tara kenan ya zo miki misali yau to ba zai sake dawowa kuma sai bayan kwanaki guda tara amma dai wannan bayana ne cewa babu wani alaka ko kaɗan ba tsakanin ke da shi a wani lokaci yana bin ɗakunansu gaba ɗaya na gaida su har ya zamna a yi hira ma hamun karanta anan ko an yi so wadda kwananta ne sai an yi zo ɗakin da sai ya tsaya sannan kuma wani lokaci manzo Allah me suke yi fa kunna yajtami'na su ma take suke haduwa gaba daya kulla lailatin a kowane dare fi baiti fi baitin lati ya'tiha a ɗakin matar da kwananta ne sai su zo gaba daya a nan za su zauna kenan in yazo zai ga kowa za su gaisa da kowa wannan ya daga cikin zamantakewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsakanin shi da shi da shi da matan shi kuma wannan wannan dabi'a za ka ga ko da ba karanta ta a hadisi ba abin da ke faruwa kenan a gidajen da akwai mata take da yawa sai ga matar da girkinta ne to idan za a ci abinci ɗakinta ake zauwa da anan za a ci abinci a zauna a yi hira ya so kowace tashi ta ɗakinta wannan tabbas haka yake faruwa a cikin wurare da yawan da ake akwai ta'addud alhadisu sabi'u wa thamanun عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى مذلك للي يهود والنصارى لا يصبغون باسارين لا يصبغون باسارين rina misali gashi misali kana da gewu sai hurhura kana damar da za ka yi ka rina shi amma da me za ka rina shi eh da lalle ba rana shi da mi da baki eh saboda ka rana shi da baki kaga zaka tara kura ko ba ka ba eh da lalle zaka rana shi mazala ke ta fa khalifuhum ku saba mustahanya ku kuma kurana wannan kuma kira ne akan suwa akan su su maza da su matan ma ko mace tana iya rinawa amma da zamanto da wani abu ba baki ba الحديث الثامن والثمانون عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت امرأة إذا ما اجتنم إذني إذن ديانكو مجن تكينا امرأة أحدكم إلى المسجد ما تر ديانكو تنم إذن زوا مسلاتي تنسى أبات داما تتهي مسلاتي fala yamna'ha karda mijin nan ya hana ta kenan ka bata dama ta ci inda akwai ba wani larura da akwai ba in ka lura misali ta tayi masallacin ba masallacin kada take zuwa ba kaga kana hana ko kuma in ka lura misali surutu gare ta in ta tayi masallacin za a ta hayaniya da ita daga sai ka hana ta ko ba ka ba الحديث التاسع والثمانون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة أصابت بخورا دكا ما تردى ta sanya turaren wuta bakur kenan shi turaren wuta ta sanya turaren wuta da sai irin turaren da mata suke yi mace ta yi turare ga duk inda ta wuce ana jin kamshin turaren nan mazalla ce duk macen da ta yi haka fala tashhad ma'an al-isha al-akhir kar ta halarci isha'in karshe tare da mu kenan sallar isha'i kar ta halarci to ana ne tana da damar za ta halarci na farkon a batar dama illa Allahumma fil isha'il akhir aktharu khataran alaiha saboda gashi ta sha turare kuma ga duhu ya shiga kuma tana giggilmawa ai ko ana ba barin mace ko kuma yarinya misali matashiya a ce dare yayi kuma lo'abar tana yawo a duk abin da zaki ki ki kammala ka hanyar shi kan magarba ta yi eh ina za a keke a keke amma dai maganan dare kuma ku ta gari ku ta yawo bai ba alhadisu tis'una hadisi na na gomiya tara ko na tasa'in an aisha radiyallahu anha qalat anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kana ya kana idha arada arada arada an yakhruja lahu babu an yahu kana idha arada an yakhruja safaran ya kasance manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama idan zai huta bulaguro aqra'a baina azwajihi yana yin ƙura'a a tsakanin matan shi ƙura'a da ake a rubuta sunan a rubuta ɗauko takarda biyu ko kuma a rubuta sunayen su gaba ɗaya su tara na misali ko a yi mutum ɗaya ɗaya misali lalalala abinda zai sauki a rubuta tahiya sauran kuma duka a bar su haka nan kun gane sai a ce to kowa ɗauko yanzu da ta ɗauko tahiya ga yadda ita za ta yi wani saka ɗauko shiru kuma shiru ne kawai eh sai su zauna har da dawo kenan matsala haka yake ya ƙara'u aqra'a baina azwajihi fa ayyuhunna kharaja sahmuha duk wanda ya zamanto rabanta ne ya hutu eh kenan zamanto rabanta ne yani sahmuha rabanta kharaja biha ma'ahu manzala sai ya fita tare da ita wannan yaki ko kuma wannan bulagurin da zai yi in kuma ya zamanto misali ba yawa gare su ba kenan ana iya yin misali in za ka yi bulaguro kaza wanda ya kamata ka tai da mace sai ka tai da wacce yanzu bulaguro na gaba wanda za ta yi a tai da wacce ya danganta da yadda aka yi ittifaqi an ko ba haka nan bai zaman to kowane lokaci kawai qur'a zai hmm wani ba in ta dauko ita daya yau qur'a ce aka yi ne ha yana a yi takatariwa ya zama ta ɗauko ta hiya hallo na gama ta ɗauko ta hiya na gama ta ɗauko ta hiya sai a fasa ƙura kuwa inda ba yawa bagare su kawai a yi tsarin tawa da ya danganta kuma da kowace irin yawan da take da sauransu da daman bulagura wani lokaci akwai daman bulagura wani lokaci babu daman bulagura yawan su mata halitta ne wanda sallama ba kowane lokaci suke yi ba to da ka bulaguro ba kowane lokaci yake zamantawa salih lahunna ba eh zai zamantawa lokaci ne kuma bata da damar da za ta yi bulaguro na'am hmm wai za ka tare ta ai tun da rijeje ne aka kawo akan ne sai dan rijeje ne za a sake a cire alƙawarin a sake sabo الحديث الحادي والتسعون حديث نقوميا ترى عن زينب الثقفية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت إحداكن المسجد مظلت إذن ديركو تفتزوا مسلاتي فلا تمس طيبا كوتا كوتا كرت شهر تراري كاكي شهر تراري إذا أنتو كنتي سلاك ممكن أدوك هنك لمتاني hadisi na 92 akan masallacin da shi ma an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairu sufufir rijali awwaluha mafi alherin sahun maza awwaluha sahu na harko harko wa sharruha mafi sharrin sahun maza akhiruha sahun karshe wa khairu sufufin nisa'i mafi alherin sahun mata akhiruha ƙarshen wa sharriha mafi sharrin sahun mata awwaluha sahu na harko saboda shi namiji sahun shi na harko shi ne mafi alheri saboda nisan shi da fitina na mata su kuma maza hallau kenan sahu na ƙarshe kuma shi ne mafi sharri saboda kusancin shiga ga suwa na mata kamar da wasu alƙalman tarihi suke nunawa cewa su munafukai mafi yawa haka suke sai su tsaya sahun baya kuma su riƙa leƙen leƙen mata su ko mata mafi alherin sahunsu na ƙarshe mafi sharri shine na gaba saboda kake ce a ku bari ku je da farko ku zauna a gaba-gaba duk wani da za a toya a toya ta akan idanku to wannan shine mafi sharrin sahu wanda ki zo da ƙarshe ki tsaya can baya ko kuma ki zo daga farko kuma dai ki tsaya can baya baya to wannan shi ma dai ake mu'amala shi ta zamantakewan cewa mutum kenan ya kiyaye harakan abin da ya shahi karka je neman lada kuma ka shiga wani abu daban الحديث الثالث والتسعون عن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا ما ذلك يتشوى ملائكة باسا شقا جدا فيه كلب أكوي كري ولا صورة كوكم هوتو رواه البخاري ومسلم حديثنا إن قتلت مجيء haka ne kawai haka ne ai ba wani ƙarin bayani kawai kakku ajiye hoto a gidanku kuma kakku ajiye kare kare sai in a karnukan da aka ba da dama mutum ya ajiye su in ba aka ba an ka ajiye matsala ne shi kare a karan kanshi kaga banda wanda ma zai rika cinye maka ladanka dunin Allah sai ya zabci kira ɗi ɗaya ya kun zo kuna ta ƙwambo kuna cewa ku 'yan bariki ne kun ajiye kare a gida haka nan kawai dama ɗan ladan naku da hala an ya kai kira ɗin ɗaya kuma kullum yan zabce kiradi kullum yan zabce kiradi haka f- sura irin suwar inda za a gani a zuwa yi foto irin na fami a kakkafa a cikin falo da sunan wayewa ko waye wannan kawanci ne ya mana الحديث الرابع والتسعون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزلك يتشا صلوا في بيوتكم يا كوما ذاك رقا صلى اتشكين جدا جنكو صلوا للنافلة ولا تتخذوها قبورا كرفوا لكي جدا جنكو أما تأين كمن قبر ركا باكو صلى اتشكين رقا صلى النافلة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس إذا متن يزون بين شعبها سكان ساسن ما ترشي sun majahadaha sannan ya yi ba da ƙoƙari kenan ana nihin ya yi jima'i da ita faƙad wajaba al-ghuslu to wanka ya riga ya wajaba kenan wajibi ne sai an yi wanka wa illam yunzil koda mani bai zo mishi ba kenan koda bai inzali ba dole ne sai yayi sai yayi wanka daga lokacin da ya zamanto an samu saduwar to babu wani sharaɗin cewa dole sai mani ya zo inda an sadu kawai magana ta ƙare wanka ya zama wajibi حديثنا تسعين شدة عن أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد ما زال صلى الله عليه وسلم ينا طواف ينا كي وادكا وأكم ما تتكينشي دوانكا قد تك أولا يكي كوشين ألو لا تكان وانشان دوانا حديثنا التسعين بقوي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه إلي ما زال ينا اعتكافي yana huddo kanshi kenan yana miƙo kanshi sanda daga ɗakin Aisha sai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan manzon Allah yana miƙo kanshi wa huwa mu'takifun yana cikin hali i'tikafi fa aghsiluhu in wanke mishi kanshi wa ana ha'idun kuma ni ina cikin jin al'ada hadisi na 98 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر ya kasance saki a zamanin manzan Allah da abubakar sannan kuma da shekaru guda biyu na farkon khalifancin umar duka saki talaku salasi saki uku a lafazi guda wahidatan ana lissawa shi a matsayin saki ɗaya ne faƙala umar ibn al-khattab sai umar ibn al-khattab Allah ƙara da gare shi ke cewa inna nasa qad ista'jalu fi amrin mutane suna gaggautawa kansu cikin wani al'amarin da qad haƙiƙa kanat ya kasance lahum suna da fihi a cikin wannan al'amarin anatun jinkiri an ba su dama kai an baka dama kai guda ka sake ta su da in so a ga yanda yanayi zai bada akwai dama ka milo ta ka milo an kuma babu dama kuma ka gane ta ta ida me ta ida iddanta ta shiga raka ta shiga raka amma in mutum ya tashi ya sake wace su uku kai tsaye ko kuma su biyar wani jahilin sai ce su hamsin wani ce su ɗari wani ce na sake ki su dubu sai dai jagoran gari iya da daman da zai iya ladabtar da mutum game da umar shi shi ne ce a lokacin manzan Allah da lokacin abubakar da lokacin shekara biyu umar duka ana lissawa shi a matsayin sake ɗaya ne faƙala umar bin khattab kenan umar sai ke cewa mutane suna sakaki suna gaugawa cikin al'amarin da ya kasance suna da daman jinkiri a cikin shi sai ce ya shawarci sauran sahabban da suke na a lokacin falau amdainahu alaihim me kuke gani akan mazartar musu da ukun kai tsaye sai suka ba da oke fa amdahu alaihim umar sai zartar musu kuma shi ne abin da ke samun na kaji asalin rigimar da ake na cewa wasu ce saki uku a lafazi guda za a lissawa shi a uku wasu ce a za a lissawa shi a daya kaji asalin abin wannan wannan hadisi ne to wanda wanne kamata mai aiki dan na manzo Allah tun daga shi a lokacin manzo Allah haka akai a lokacin Abubakar haka akai a lokacin shekara biyu Umar haka akai abin da ya sa Umar shi ma ya sake abin saboda ya ladabtar da mutane a kasancewa shi na Amirul Mu'minina to kuma da shi anan idan kana cikin al'ummar da su wannan abin suke yi kuma zamanka da wannan mata zai iya haifar da maganganu akan mutuncinka da mutuncin iyalinka da mutuncin ɗiyanka kenan ka nisanci wannan abu yana muhimmanci kada ya zaman to a kallon cewa zaman banza ne kuke ka mata saki uku a lafazi guda kai ka ɗauke shi a matsayin ɗaya wannan abu shi ma iya da tasiri na iya da muhimmanci faman ittaqa shubuhat faqad istabra'a li irdihi wa dinihi duk da abun ba shubha bane amma a cikin mujtama in ku ya zama shubha sosai ba kai karan kanka za ka rika duba ka rika duba diyanka da Allah za a ce wannan bayan an saki an saki uwarsu aka aihe su annan gasana a ce duk diyan shakku ne wannan kuma akan wani abin da kai ne kai kuskure dan me zaka ce ka sake ta sake uku ce ka sake ta sake ɗaya mana kuma wani ikon Allah duk mutumin da ya irin wannan gangancin sai Allah jarrabe shi ya komo ya rika gudu a bayan matar cewa dole ai kaza ai kaza alhali kuma ga dama aka baka kai daya ka tashi kai wanzuciya kai kai kai kaza naka mutum ya kiyaye amma asalin hukunci ga inda yake hadisi na goma tara da tara an ibn umar radiyallahu anhu yake cewa idza madat arba'atu ashhurin idan watanni guda hudu suka suka shuɗe madat suka shuɗe mutum ne suna zaune da matar shi kawai sai kyale ta ya kyale ta sai da aka yi wata hudu tur bai dora mata hannu ba yuqaf sai a tsayar da shi wa zai tsayar da shi almaula majibincin lamarin al'ummar musulmi kenan a wannan lokacin za a tsayar da shi hatta yuqalliqu sai ya sake ta ta tsira shi a ce to ka sake ta wala yaqa'u alaihi talaqu hatta yutalliq amma sakin nan ba zai tabbatu akan shi ba daga wata hudun dole ya sake ta shege to ila'i saboda ana samu wannan ce yau shekara sun kusa shekara amma ba ku ba ruwan kowa kuwa eh kowa ya hau dokin zuciya suna ta walatar da kansu ku iya zama ku rabu bana hadisi na 100 an aisha radiyallahu anha qalat khayyara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi ya ba mu zabin akan mu zauna da shi ko kuma mu rabu da shi fakhtarnahu sai muka zabe shi eh yace sannan take cewa falam na'uddahu talaqan wannan zabin da ya bamu fa alissa shi a matsayin saki ba ga misali kai da wata in kika dama ki zauna kika dama kuma ki tafi sai ta ce a na zabe ka shikenan can da Allah ce ya yi wa nabi kulli azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha wa ta'alina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila in ba ku mut'a ta saki in sa eh wane na karshe wannan kahin na karshe to kenan sai suka zabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukan su gaba daya kenan ba alisa wannan a matsayin saki ne kuma hadisu abdullahi dan umar allah ƙara da gare shi ke cewa idan madat arba'atu ashhur idan watanni guda hudu suka shuɗe suka gabata kenan yuqafu za a tsayar da mijin almaula kenan wanda majibincin lamari zai tsayar da shi a tsayar da shi a ce mishi kaiwa ne wannan abin da kake tsakaninka da wacce bai yiwa hatta yutalliqu har sai ka saki wannan ka sake ta ko kuma ka a ci gaba da mu'amala amma dai wala ya ƙau alaihi talaku saki baya tabbata a kan shi shi wannan mutumin hatta ya tsallik har sai in shi ne saki wani bai saka mashi mata sai dai alƙali idan ya zamanto misali ya ga abu wannan mutumin ka anya ma lahiyar shi lau kawai sai alƙali ce kawai wannan auren an kashe shi kawai ta je ta idda wani aure ta kai kuma can ka je ka yi harkokin ka sauran juzi ina ko اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك على محمد